والحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاء ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1441 wanda ya dace da tara ga watan novemba shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sahihul bukhari insha Allah za mu tashi kitabu tafsir tafsir suratul baqara da malam yake tsattsunta wasu ayoyi na cikin suratul baqara din yau za mu tashi ne a tafsirin aya ta 149 faɗin sa ta'ala wa min haisu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun har yanzu ba mu gushe ba okay muna magana akan abin da ya shafi canjin alƙibla canja alƙibla shin da baitul maqdis da ka'aba da annabi ya fuskanta wa yake da sarauta da mulkin ya sa a ce ko kar a yi aikin Allah ne in ma gabar in ma kudu Allah ya ce ka fuskanta ai kudin tasa ce in ma arewa aka ce ka fuskanta ai ita ma tasa ce mu je mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال مالك رحمه الله تعالى باب ومن حيث خرجت فول وجهك حجر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون شكره تلقاء قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بين الناس في الصبح بقباه إذ جاءهم رجل فقال أنزل ليلة القرآن فأمر أن يستقبلوا أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها واستداروا كحياتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه وكان وجه الناس وجه الناس إلى الشام وقول ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر إلى قوله ولعلكم تهتدون قال حدثنا مجاهد بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بين الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل عليه ليلة ليلة, ليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكان وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة
wannan yanzu za a mana bayani ne dangane da mutumin da yake kan tafiya hukuncin fuskantar alƙibla ga matafiyi idan mutum yana tafiya zai iya yiwuwa ba za ka gane ina ne alƙibla ba to me hukuncin ka shari'a ko a jirgi ko a abin hawa ko ma a tafiyar kafa ne akwai yanayin da zai zo ka kasa gane ina ne alƙibla to shine Allah yake cewa ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام تكون ولي كفتا من حيث خرجت أي من أي مكان خرجت للسفر كون وريني تئنا كفتا تقبرني تيمني تقدني تعري وآء تقرنك تمكني تمدينني تئناني دو إند كفتا إندي كاتفت فيها كانت كنت فيها كزوزا كي سلّى fawalli waje haka shatarar masjidil haram ka fuskantar da fuskarka jihar masallaci mai alfarma shine masallacin makka shine alƙiblar musulmi duk inda musulmi yake can aka umarce shi ya fuskanta wa innahu lal haqqu min rabbik lalle wannan abin da aka umarce ka na fuskantar ka'aba gaskiya ne daga ubangijinka wa innahu lal haqqu min rabbik lallai umartanka da aka yi ka kalli ka'aba in za ka yi sallah wannan gaskiya ne daga ubangijinka rabbik wama Allahu bighafilin amma ta'malun lalle ubangiji ba gafalalle bane lalle Allah ba rafkananne bane dangane da barin abin da kuke aikatawa fayujazikum bi amalikum Allah zai muku sakayya akan ayyukanku bayan kun mutu duk aikin da mutum ya aikata in ya yi wa Allah biyayya a cikin abin da aka umarce shi in ma ya saba wa Allah akan abin da aka umarce shi to wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu kamar a ce Allah ya zuba maka ido yana kallon abin da kake aikatawa ko ɗanka ne ka ce masa ka je ka yi ina kallon ka duk abin da kake ina kallon ka a ido na kake ina jin ya kamata shiga ce ta yin saballantana Allah da ya halicce ka ya ce da kai yana fasana da abin da kake aikata shi ba gafalalle ba ne shi ba rafkananne ba ne wani ya rubuto takarda satin da ya wuce muna karatu ya ce da allah malam a roƙa mun addu'a wajen yan uwa za a yi mun lissafi a shagona a kasuwa mai gidana lokacin lissafi ya yi za a zo da auditors za a yi lissafin kudin da aka zuba da abin da aka ci riba da abin da aka yi kaza ya ce da Allah a gaya wa mutane su yi mai addu'a a masallaci yanzu ka duba wannan fa wannan fa harka ce ta duniya da yake samu dukiya ce aka zuba masa kuma mai masa lissafin nan audit din nan wanda zai mai binciken nan faɗan uwansa ne mutum ɗan adam amma yana jin tsoron karya tozarta kada i wulaƙanta kada a ce ina kuɗi kaza sun salwanta ko dai ya yi rashin gaskiya ko kuma ma dai da gaskiyar yana jin tsoron dai shi dai in dai za a sa ka a gaba a bincike ka to abin bai da daɗi ko ni ɗin da nake muku wa'azi yanzu inda za a ce a wajen aiki na za a zo a mun bincike duk wa'azin nan da nake sai na ji wani abu ɗabi'a ce ta ɗan adam baya so a bincike shi sai dai shi ya bincike wani to idan har ba ma so a nan duniya muna jin tsoron a bincike mu akan aikin da aka ɗora mana to yaya za mu yi sakaci akan binciken da Allah zai mana ran tashi alƙiyama yanzu wannan fa akan alƙibla ne wani zai a saka isha to me alaƙa ma ko ku fuskanta ko ba ku fuskanta ba Allah bai rafkana ba yana kallon ku ko kun yi tafiya kun yi ku fuskanci alƙibla da gangan ko na maka Allah yana kallon abin da kuke aikata kuma sai ya muku sakayya shine wa wallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah fa ba gafalalle bane Allah fa yana kallon abin da kuke aikatawa to Allah ya mana afuwa na'am kyamarorin nan da ake sa ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ka duba ka duba la ilaha illallah Allah ya sauya eh wallahi yanzu ka ga misalin a nan masallacin an ga dama za a iya dasa mana kyamar da daga nan zuwa shekara goma ashirin talatin arba'in duk abin da aka yi sai ta nuna kyamarorin nan da ake sawa a gidaje cctv ake cewa ku yanzu nan a cikinku akwai waɗanda a gidajensu akwai akwai wanda in ya shiga falinsa yana zaune yana kallon tun daga farkon layinsa har ƙarshen layinsa yana kallon bayan gidansa yana kallon wani kango da yake kusa gida yana falinsa yana zaune matarka ta zo ta maka buruntu watakila ta maka tsince-tsince ba ta san ana ɗaukanta ba da ka zo ka danna za gani yanzu wannan misali ne wannan cctv ɗin kyamara ce wanda take ɗaukan rikodin ɗin abin da ɗan adam yake koya yake ana kallon shi akwai wanda ko a cikin duhu ne tana ɗauka ka kashe masallacin duhu gaba ɗaya ko ka kashe ɗakin duhu gaba ɗaya to ita za ta ɗauke ka rangadau akwai inda hoda ce za a zo a watsa in an yi wani abu an watsa hodan nan da an zo an sa wani wata na'ura za a ga duk wanda ya abu yanzu wannan misali ne ake gaya maka dan adam ma yana da access ya gano wani laifin da wani ya yi daga nan zuwa shekara kaza a zo da kai da hotonka kana bayani to ina ga Allah kuna shakkan Allah ba zai tambaye ku ba to yaya mutum zai ɓuya wai ya ce zai saba wa Allah wai a garin ku mutumin kirki ne amma da ka tafi wani gari shedani ne kai jahilci ne wannan da rashin ganewa wani an matsanta masa da ɗauke-ɗauke a wani guri wani ya ce kawai ka daure ka dasa kyamarar nan ka sa ta da daddare ba wanda ya sani cikin ma'aikatanka kai kaɗai kake da dama da ita za ka gane duk wanda ya ma'a wani ma an masa a ofis ɗinsa a jami'a yake gaya mun an masa wannan ashe ya je ya samu ta ya makala fayil ake zo a ɗebe na mutane ko a ɗauki wani abu ko a shigar da wani abu ko abun nan wata rana ya ajiye wasu kuɗi ya neme su bai gan su ba Allah yana zuwa da ya je dan na malam sai ga ashe ma tsinjansa ne mai makullin gudun ga lokacin da ya buɗe ga lokacin da yana duddubawa ya ga ba kowa ya buɗe durowa ya ɗauka ya sa aljihu ya soke ya dawo ya kule ya tafi ya zauna ya zo ya tara su ya ce a dawo da wannan abin fa ko kuma za a samu matsala wallahi ranka ya daɗe ya za a yi mu cuce ka muna tare da ka ai wannan bai zai yi ba ai kaza kaza kaza a ba ranka ya daɗe wannan abu al'amari kaza kaza kaza ya ce a yi ƙoƙari ba a dawo da shi kada a ji kunya shiru wata ran sai ya tara su ya ɗauko kwamfutarsa sai ya kunna ya ce da Allah waye wannan aka ce inna lillahi wa inna wallahi wane ne kuma ga wane sai ya kifa kai magana da bai iya yi ba kenan wannan a duniya kenan ka kunyata ka tozarta ka wulakanta ku rike ma'anar wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun din kullum ka karanta ta wa Allah bi ghafil amma ta'maluna Allah bai gafala ba duk abin da kuke wallahi sai kun zo kun yi bayani iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah mai maganin mutane a kiyama cewa zai dauki littafin ka yi karatu da kanka kai ta bayanin abin da kai na yi kaza na je kaza na aikata kaza na saci kaza na dauki kaza na cuciwa ne na zalunci kaza na yi kaza sai an yi wannan a kiyama kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba da kanka da kanka zaka yi wa kanka hisabi shi yasa Allah ya ce duk wanda ya shirya ya shirya dan kansa wanda kuma ya bata ya bata dan kansa ku kyautata aikin ku ku zauna lafiya Allah ya mana afuwa ya kawo mana hadisin Umar yana cewa bainaman nasu fi subhi bi quba hadisin dai mun karanta irinsa zamu ne wuce shi murur kiram mutane suna sallah a masallacin Quba sai ga wani mutum ya zo mun faɗa a can Abdullahi bin Bishir rahmukallah sai ya ce jama'a fa an saukar da qad unzila laylata qur'anun a daren nan fa an saukar da qur'ani yana nufin an saukar da aya da take maganan a canja alƙibla a daina kallon baitul maqdis a da ana kallon ka'aba فأمر أن يس... فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها أن يستقبلوا الكعبة ko fa'amara an yi sakbila eh haka ne aka yi umarni cewa duk wanda zai sallah ya kalli ka'aba su kuma musulmi suka fuskanci ka'aba din atake wastadaru kulluhum suka juya fatawajjahu ila al-ka'aba wa kana wajhu nasi ila sham a lokacin fuskar mutane tana kallon wato sham baitul maqdis sai kalmar shatarahu fa walli wajhaka shatarahu shatarahu yace tilqa'ahu kamar ka seta shi ko jiharsa ma'ana ka fuskanci yanda yanda kake tsammanin nan Ka'aba take sai ka kalla ila sham ga wata ayar makamanciyanta wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shataral masjidil haram tilqa'a masjidil haram ko jihata al masjidil haram wa haisu ma kuntum duk inda kuke to fallo wujuhakum shatara ku fuskanci da jihar Ka'aba ne a ƙarshe sai ce wala allakum tahtadun idan kun lura ayar kamar maimaici wannan umarni ne na uku da Allah ya a cikin wannan sura dan a fuskanci Ka'aba malamai suka ce to me yasa Allah ya ta maimaita wannan umarni din na fuskantar Ka'aba din tikra da me hikimarsa na farko aka ce dan shine nasu na farko abu na farko da aka fara shafewa a musulunci nasikh wal mansukh shine harkar alƙibla an ce ayi kaza Allah ya ce an canja shine abu na farko da Allah ya fara umarni ya ce an canja to yana buƙatar wato a ta maimaita wa mutane shi saboda wato gudun fitina suka ce an nasku mazannul fitnati wa shubuhati naski shafe hukunci wuri ne da za a iya samun fitina ko shubaha so shi yasa ake so a daɗa maimaita don mutane su mastarin ɗinsa su saba da shi a faɗa lokaci bayan lokaci wasu malaman suka ce a'a Allah ya saukar da wannan ayoyi ne alal ahwal umarnin farko ga wanda yake kallon ka'aba ne umarni na biyu wato ga wanda yake wato a nesa yana makka amma baya kallon ka'aba yana makka kaga zai iya a garin makka kake amma baka garin ka'aba tunda ba kusa da ita kake ba na uku wanda yake wasu garurrukan ba a ka'aba ba a waje wasu ƙasashe to kenan umarni ɗin guda uku ɗin da aka yi ta yi ba wai ana mimita abu ɗaya ba ne a wannan ƙaulin umarnin farko ga wanda yake gindin ka'aba umarni na biyu ga wanda yake cikin makka amma baya kallon ka'aba umarni na uku ga wanda yake wato shi yana wata ƙasa ne ma ba a garin yake ba gabaki ɗaya wasu malaman suka ce um, wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra duk inda kuke ku fuskanci Ka'aba anan umarni ne cewa ko a tafiya ne ana buƙatar mutum yayi kokari ya tahazzi kai wato kai kai kai kirdado ka gane ina ne Ka'aba alhamdulillah yanzu an samu na'urori na zamani sallaya ba an kashin fada ko aina kake za ta iya nuna ma ina ne Ka'aba to amma dai kaddara baka da ita to sai ka kula da rana ina rana take ina rana take fitowa ina take fadawa ko ka kula da inuwa shi ma zai taimaka maka ya kawo hadisin ibn umar bainama an-nasu fi salati subhi bi quba iz ja'ahum atin fa qala inna sallallahu qad unzila alayhi al-laylata wa qad umira an yastaqbila al-ka'aba an umarci annabi ya fuskanci ka'aba fasaqbiluha ku fuskance ta ku canja wa kana rujuhum ila sham fasadaru ila al-ka'bati na'am malam
باب قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو جمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم شعائر علامات واحدة واحدتها شعيرة وقال ابن عباس الصفوان الحجر ويقال الحجارة النص التي لا تنبت شيئا والواحدة صفوانة بمعنى الصفاء والصفاء للجميع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه قال قلت لعائشه زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم وانا يومئذ حديث السن ارايت قول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فما أرى على أحد شيئا أن لا يتطوق بهما قالت قالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يتطوق بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون كانوا يهلون لمناتا وكانت منات أزوى أديدي وكانوا يتهرجون وكانوا يتهرجون ان يطوف بين الصفا والمروه فلما جاء الاسلام سالوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فانزل الله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا قرأتنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن عن الصفا والمروه فقال كنا نرى انهما من امر الجاهليه فلما كان الاسلام امسكنا عنهما فانزل الله تعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او تمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما yanzu kuma za mu ɗora kan aya ta 159 a cikin sulhul baƙara fadin Allah ta'ala inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة للي دوت أن صفا دوت أن مروة دوت أن يقول أكسد مسلاتين ko an ce a cikin masallacin harami na makka dutsen safa da dutsen marwa yin ibada a wurin yana daga cikin sha'irillah wato yana cikin manasikul hajj abubuwa na ibada shine sha'irullah duk wanda ya je hajji ɗakin allah ko ya je umra to babu laifi gare shi ya je ya dawafi ana nuna mana lallai dole ne ya je dawafi ba a yin umara babu dawafi in na ce dawafi ina nufin dawafi tsakanin safa da marwa dawafi bi ne dawafin kewayen ɗakin ka'aba dawaf akwai kuma a tawaf tun da wannan je ka dawo ɗin ana ce da shi wato sa'ayi kenan ka je ka marwa ka je safa ka je ka marwa duk wanda ya yi tatawu'i na alkhairi to wannan Allah wato abun godewa ne kuma Allah mai ilimi ne tabaraka wa ta'ala dangane da abin da bai suke aikatawa sai ce sha'air idan an ce min sha'airillah ana nufin wato alamatu sha'air alamat duk ɗaya ne wahidatuha sha'ira singular ɗin sha'air shine sha'ira an gane ko abdullahi dan abbas ke cewa as-safwan al-hajar kalmar safa din daga as-safwanu ne as-safwanu wato kamar dutse kenan al-hijaratul mulks allati la tumbitu shay'an mulmulallen dutsen da baya tsirar da tsiro shine al-hijaratul mulks falalan dutse yanzu wannan tayil din za a ce da shi muls a larabci saboda bayan da za a yi ciyawa ta tsoro a nan duk abin da yake shafaffe mulmulalle babu wata kofar da ciyawa za ta iya tsirowa a kan shi ana ce da shi muls layin bitu shay'an walwahidatu singular kwaya ɗayan safwan ɗin shine safwanatu safwanatu dutse kenan bi ma'anar safa kenan da asafa da asafwanu da asafwanatu duk abu ɗaya ne ana nufin wato dutse shi yasa yace wasafa lil jami' kalmar safa din ana iya faɗa ga kowane dutsen da baya tsirar da tsiro ana ce da shi safa sunan ne haka kamar hamzatu an gane ko yawa to sai kawo kuma hadisin ya kawo ok fassarar ayar an an samu iskali kamar yadda nana aisha ta yi bayani wani ya fahimci wani abu ba haka ba nan dai Allah ya ce ina safa wal marwata da dutsen safa da dutsen marwa ana magana akan sa'ayi tsakaninsu safa ce ta farko sai marwa ta ƙarshe ana fara zuwa kan safa kana gama ɗawafi za ka sha zamzam sai ka taho za ka gama alama sun nuna maka a ce safa to sai ka je akwai matakin farko akwai na biyu akwai na uku akwai na ƙasa ma to sai ka hau za ka ga dutsen zahiri da ke dai mutane sun dan fara yan bidiyoyi da sabon Allah a wurin na ga yanzu sun sun sa gilas a wurin sun rufe dutsen sai dai dan farko farkonsa in ka je sai ka gani saboda wasu sai ka ga mutum ya je yana kokarin ya zai bantari dutsen saboda tsaban mutane suna son wani abu wanda yake na shirka shirka da bid'a dutse ne kawai cewa aka ka je ka hau ka tsaya ka fuskanci ka'aba kai addu'a ka gangara ka tafi ɗayan wala idan mutum ya je sai ya je gashi fa kaga ba a shiga da wani karfe ko na abu sallacin harami ana caje mutane amma Allah wani sai ya soka ko a kugunsa sai ya shiga da wani dan karfe karfe koya sai ga mutum kwal kwal yana ta kokarin sarar dutsen zai kulle shi ya tafi da shi garin su a rinka maganin ciwon ciki da ciwon kafa ma anzalallahu biya min sultan to da suka yi dabara sai suka sai suka samo injiniyoyi ƙwararru ga dutsen yana nan sai aka zuba masa wani ruwan gam mai ƙarfi duk aka zube shi ga dutsen kana gani amma in ka taka wannan gam ɗin ne amma duk da haka mutane suka yi taɓantararsa a yi ta yagarsa kawai sai suka zo suka gina suka sa gilas ga dutsen kana hango shi ga gilas haka rijiyar zamzam ai da a fili take a bayyana take amma dolinsu suka gine ta suka ɓoye ta amma har yanzu rijiyar zanzam tana nan a kusa da gindin ɗakin kaba a nan a ƙasa a ƙasan wannan tayil ɗin a nan take waɗanda suka je ziyara an musu alfarma ana shigar da su tana nan za a ganta rijiyar amma mutane yaƙi suke bauta doke doke duba ɗakin kaban duba hajar aswad ɗin nan ko kawa ake yi sai an shafa wanda kuma shari'a ta ce in ka samu dama ka shafa fa nema in baka samu dama ka shafa ba ka wuce ka tafi amma ina wani gani zai yi ma Allah bai dawa ba inda bai je damƙi wannan dutsen ba daga mutane suna abubuwa ba a cewa komai mutum ya zo ya kwaɓe ya cire ihraminsa yana ta gogan jikin ka'abar nan ya ta dirza wannan dutsen ya ta dirza dole sai ya ɗan ga wani baƙi ko yaya ya tafi da shi aje a jika ana ta sha suna ɗan sa turare ne a jikin ka'abar suna shafa duk sai mutum ya je ta afka ihraminsa yana ta gogewa yana ta gogewa sai yana dariya ya shafa a jikinsa na'am na'am na'am subhanallah eh الله أكبر oke sai ka zo ka ganta da kai ka san lokacin da take a bude yanzu ka duba don girman Allah haka ne haka ne akwai wannan bilif din da mutane suke cewa wai shi ruwan zamzam baya wai kare azumi ka ji renin hankali ba ka je ka ɗirkar ruwa ka ce lallai haka ne yanzu haka duk haramin maka da madina in ka je akwai wasu karafuna ga robobin zamzam ɗin duk sai a jujjuya su a jujjuya robobin kuma sai a sa wasu karfuna sai a daddanne ta yadda duk yadda za a yi ba za ka iya ɗiban ruwan ba saboda mutanenmu walla wani zai zo sun koya ya ɗiba ya sha to ka gani yanzu za su ce ai saboda falalar ruwan shi ko ka sha ma bai zai karya maka azumi ba suna suna kokari hukumar saudiya gaskiya suna kokari wajen wajen magance abubuwa na bidiyoyi yanzu misali na ga shabaki dinan wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama kaga mutum da girman sa da darajar sa da waye sai zo yana yin abu da yake ba na daidai ba shi yasa dole sai kaga dan sanda da soja a wurin kullum to shi dan bid'a in yanzu kaga su makiya annabi ba sa su a roki annabi makiya annabi ba sa san Allah yanzu za su kore ka kana zuwa da ka zo kana wani daga hannu za ka daita ce yalla hacca yalla yalla yalla yalla yalla saboda ba a da bukatar daman ka tsaya kai wata addu'a a gurin salati ne za ka yi annabi ka wuce amma wani zuwa zai ya daga qur'aninsa sai ya sauke bakara a wurin saboda ya dauko wata addu'a da zai zo ya sauke ta a wurin wani ya kwaso addu'ar addu'ar neman kuɗi ko addu'ar da zai yi wa wasu so a gindin kabarin annabi zai roƙa kuma annabi ya ce kar a roƙe shi so irin waɗannan abubuwa da yawa sukan sa dole ake caccanja wasu al'amuran musamman yanzu ga wasu yara da suke da ƙarshe ne ba za su iya sanin yanzu wani zai ce ina to zamzam ɗin tana nan rijiyar zamzam rufe ta kodan suka yi kife ta suka yi ka'aban ma dan nema yanda za a yi shi yasa kullum za ga akwai jami'an tsaro yanzu duba wajen hajjar aswad ɗin ba ranar da ba ga ɗan sanda a gurin ba yana tsaye arba'a wa ishirina sa'a 24 hours akwai ɗan sanda yana tsaye a gurin saboda me lalle wani zai zo ya yi wani abin da yake ba na daidai ba to yanzu dai wannan Allah ya ce ai sha'irul lani ga qur'ani nan a gaban ku cewa aka yi ai sa'ai a je safa a wuce marwa to dan me yasa mutum zai je yayi wani abin da ba shari'a ce ce ai ba na'am ana yin addu'a akan safa abinda annabi ya ce idan ka zo umra ko aikin hajji in ka hau kan dutsen safa ba sai ka hau kololuwansa ga baki ɗaya ba kawai inda daman tudu kana zuwa ma kana taka za ga tudu ne to shikenan sai ka hau kai kokari ka ga ka'aba in za ta gano ka daga hannunka sai karanta wannan ayar inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita wa itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima sai karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sai karanta la ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda sannan sai ka roki Allah abinda kake so ana yin addu'a akan dutsen safa ka ta addu'a ka ta addu'a ka ta addu'a iyayen da ya ishe ka sai kuma ka sauke hannunka sai ka gangara ka ta tafiya ka ta tafiya sai ka je marwa idan ka je a tafiyan nan da za ka yi shari'a ba ta ware maka wani abu specifically aka ce dole sai shi za ka yi ba a salatin annabi za ka iya yi karatun ƙur'ani za ka iya yi istighfari za ka iya yi a tuba ne za ka yi a menene duk abin da za ka yi ne na zikiri ya halatta ka yi kana tafiya za ka ƙarasa ka je marwa idan ka je marwa abin da ka yi a kan safa shi za ka yi a kan marwa ka tafi ɗaya ka dawo biyu ka koma uku ka dawo hudu ka koma biyar ka dawo shida ka koma bakwai za ka gama sa'ayinka akan marwa ne daga nan sai ka tsallaka ka je ka aski ka gama ka gama umarka to ana abubuwa waɗanda abin ba a cewa komai wallahi amma dai wanda ya je makaranta ya taɓa zama Allah ya sa ka je umra za ka iya tuno da abin da aka gaggaya maka aka ce ka yi insha Allah in ka zauna a makaranta in baka zauna a makaranta ba kuma dama kana jiran duk inda ka ga masu addu'a sai ka bi su da za ga mutanen mu mutum ya kashe kudinsa miliyan da kaza ko dubu ɗari kaza ya tafi umra amma bai san yadda ake yi ba bai san yadda ake ba so da ya shiga da ihraminsa kawai yana jiran zuga ne ya ga yan indiya ya ga yan china ya ga yan bangladesh ya ga yan wane ne ya ga yan wane inda ya ga fari kawai duk inda ya ga fari shi balarabe ne sai kawai ya bi su duk abin da ake shi ma yana yi za ga duk inda suka taba sai ya je ya taba duk abin da suka shi ma sai yayi ka je ka ka je kai wannan walagigita ka kashe wannan dubu ɗari kaza ka je ka dawo baka san me kake faɗa ba ko mutum ya takabbar yana girman kai ya samu dama zai je umara ba zai iya zuwa gurin malami ya ce a koya masa umaran nan ba duka duka umaran nan abu guda hudu ne kurin umara abu hudu ne sa'a niyya shine wanda zaka daura ihramin ka kuma an faɗi ina zaka je kai niyya zaka ɗora irami kaga kai rukuni ɗaya abu na biyu dawafi dawafi zagayen nan an ce guda bakwai zaka yi abu na uku shine sa'ayin da muke magana akan sa safa da marwa abu na hudu aski wannan abun guda hudu sune umra sai tafasil da yake ciki ya ake ɗaura ihrami a ina ake ɗaura ihrami kaga sai ka tambaya ya ake yin dawafi kaga shi kam ai zaka ga ana yi sai ka tambaya me ake faɗa a dawafi sai ka tambaya ta ina ake farawa sai ka tambaya sa'ayi ya ake yi sai ka tambaya ya ake aski shi ma sai ka je ka tambaya shikenan ka gama umranka to amma wani ya zo ya zauna a yi masa bayani ko umra ko aikin hajji na wala bi zai ba kawai yana bin mutane ne inna rududu kawai duk inda suka tafi zugar su kawai zai bi su ne bai san yadda ake jifa ba bai san yadda ake kaza ba bai san yadda ake zaman mina in an zauna a mina mai ake yi in an je arfa mai ake yi in an je muzdalifa mai ake yi in an je kaza mai ake yi a wuri kaza wacce addu'a ake ba abin da ya dame shi amma zai ce maka aini ban san ma sau nawa na je umra ba duk wata wani sai ya je umra Allah ya hore mai wani duk wata biyu yanda ka san aski gashi ya taru masa sai ya je Allah ya hore masa Allah sa albarka na'am ɗan najeriya ne a shi ɗan uwa yake cewa shi ya san mutumin da duk larabar duniya insha Allah akwai bizarsa zai je laraba ya alamis yi sallar juma'a da ya sallar juma'a zai da shi duk juma'an duniya a can yake sallah ya ɗebi shekaru yana haka to kaga dai wannan dai Allah saka da alheri amma dai ba wanda ya ce wannan abu shi ya dora wa kansa ba cewa aka yi kare ba amma dai wannan kudin da yake kashewa ana ganin da abinci yake sai yake raba mabukata ko yake biya wa miskinai kudin makaranta ko ya je ya gina wani abu na aikin Allah ko masallaci ko makaranta da sai ya fi fa samun lada da wadan ba wanda ya ce dan kayi wadata kullun juma'a a makka za ka yi sallar juma'a to sharrin masu kuɗin mu in mutum yana da kuɗi shi fa ba a ba shawara ya me zai yi in yana da kuɗi to shine malamin kansa an yi magana wani yana kaza aka ce ai ce ai baya ji ai tunda kuɗinsa ne baya ji shi ba a masa magana haka zai je ta gabzar da su yanzu duk wanda zai wannan a garin su babu mabukata dan Allah ba wanda yake ba marayu dan Allah ba masallacin da yake bukatar mai ko kafet ko wutar lantarki dan Allah ba masu sallah a ƙasa suna bukata a gina musu masallaci da Allah ba inda ake bukata a islamiyya da Allah ba musu bukata abin da za su ci to da ya je ya kashe wannan kudin jirgin da visa da waye da sauransu kana jin ba gwanda ya je taimaka ma bukatan nan ba to ita kanta ibadar seti ne in ba a maka seti ba za ka je kai ta ragabza ne kawai blanda za ka yi ta yi kai kana ganin kamar kai na Allah ne a kula fa to a kula akwai tartibul aulawiyat ka yi abin da ya fi dacewa na yi kaza ne yanzu abin da ya fi dacewa na yi kaza ne yanzu abin da ya fi dacewa na yi kaza ne eh to ai ba sa zuwa makarantar in kaga sun je makaranta ta neman kuɗi ne kawai Allah ya sauke su wannan kenan inna safa wal marwa min sha'ir la fa man hajja al baita aw ayu itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima malamai suka ce an yi ijma'i akan lallai idan mutum ya je aikin hajji ko umra sai ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa to dangane da wajibcin sa'ayin imamu malik da imamu shafi'i suka ce rukuni ne saboda Allah ya ce is'au annabi ya ce is'au fa inna Allah kataba alaikum sa'ya riwayar imamu ahmad a riwayar imamu ahmad a wata riwaya ya ce sunna ne saboda Allah ce fala junaha alaihi wato sai yake ganin amma yufham yani yana gani yufhamu minhu takhir fala junaha alaihi ba laifi gare shi shi imam Ahmad sai yake ganin ato kenan ba dole bane shi yasa yace sunna ne yasa ayi amma wannan ra'ayin da'ifi ne ra'ayin da'ifi ne wajibi ne sai an ba yanda za a yi umra babu sa'ayi ko a je aikin hajji ba a yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wannan naflul junah din wato baya nuna cewa ba laifi bane ba ba ba ba yana nufin wato ba wajibi bane ba ina fata ana fahimta um, shi kan Abu Hanifa a mazhabarsa ma duk wanda bai sa ayi ba sai ya yanka dabba duk wanda ta kuskure masa bai sa ayi ba ko ya ki ya sa ayi sai ya zubar da jini ya yanka dabba saboda bai wannan sa'in ba yujbaru bi dam wa man tatawwa khairan duk wanda ya aikata da'a na alheri to wannan lalle Allah tabaraka ta'ala zai karba ko da ba wajibi ba ne ya yi ƙari a kan abin da ake so kamar ya je ya yi ɗawafi na neman lada ko bayan umara ta wajibi ya je ya ƙara da wata ko bayan aikin hajji na wajibi ya yi taɓawo'i wannan babu komai Allah zai ba shi lada wannan kenan to shine sai kawo mana hadisin na na Aisha oke afwan daga urwa daga babansa annahu qala qultu li aishata zojin nabi urwa yace na ce na aisha mata annabi wa ana yawma idin hadisu sinni a lokacin ina dan yaro karami mai karancin shekaru shine hadisu sinni ban ban yi shekaru da yawa ba a ra'aiti kana daga hisham ibn urwa daga babansa yace na ce wa na aisha قال قلت لعائشة أروى ابن الزبير ابن الأوام shine yace wa nana Aisha mata Annabi lokacin yana da shekaru a ra'aiti qaulullahi shekaru ba su da yawa a ra'aiti qaulullahi tabaaraka ta'ala me zaki ce akan fadin Allah inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima fama ura fama adunnu kenan shine fama ura ko kuma fama ara akwai riwaya fama ara ala ahadin shay'an ni ina ganin mutum bai da wani lauyi kuma bai da laifi Allah ya tawwafa bihima in bai yi ba shi urwa yana da fahimtan ayat tana nuna ba dole ne sai an yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba tunda an ce fala junaha alaihi ma'ana mafhumul aya anna sa'a laysa biwajibin saboda ayar dallat ala raf'il junaha saboda ayar ta ce babu laifi kamar yadda imamu ahmad ya fahimta fala junaha babu laifi fala isma kenan wannan yana nufin yana nufin akan ibaha ne yace da wajibi ne to da da da ba a faɗa haka ba sai na Aisha ta ce ina kalla law kanat kama taqulu kanat fala junaha alaihi alla yattawafa bihima ne nana Aisha ƙwararriya ne akan larabci yanzu tana so ta gyara masa construction din fahimtar tasa idan yanda yake so ne cewa ayat tana nuna ba dole ne a yi ɗawafin sa'ayi ba to da Allah cewa zai fala junaha alaihi Allah ya tawafa bihima amma tunda Allah bai kawo lamun ba fala junaha alaihi an ya tawafa bihima to yana nufin wajibi ne amma da ana nufin ba dole bane sai a ce fala junaha alaihi Allah ya tawafa bihima a larabci grama din larabcin haka ta nuna ka duba kai wannan masha Allah nana Aisha aka ce akwai ilimi akwai karatu to a gidan annabi take mana a makarantar manzon Allah take ka duba wannan fahimta da an bashi ya tafi haka ya yada ilimin a haka to za a yi ta zuwa ana yin ana yin umra ba a yin sa'ai wani sai ce kai ni baran yi ba ai ba dole bane ai amma wala dole ne sai kai duk yanda kake da teba da cika sai kai nan zaka ga wani yadda ka san kwado to gwanda kwado ma na iya tsalle ai dab dab dab in ka ga wani mutum yana tafiya zaka tausaya mai da kyar yake tafiya yana ta numfashi saboda baya motsa jiki baya motsa jiki ai kwanan in ka je umra dole ka motsa jiki ai kwarai da gaske alkawari ne za ka motsa jiki na haƙiƙa daga wani yana zama yana huta matarsa tana tana kawo masa zamzam tana yayyafa masa malam an ci an ƙoshi gida ac mota ac an ci sai dai a ci a kwanta kullum hankali a kwanci to akwai ibadar da sai ka motsa wallahi wani kuma in ya ga bai zai iya ba sai je haya keke lafiyar sa kalau ya hau keke ana tura shi saboda tafiya ce masha Allah ina gan kamar za ta kai daga nan zuwa tal'udu ko eh eh safa da marwa ba wataƙila ta kai zuwa ko dage-dage ɗin nan ko ko kcc daga ƙofar gadon ƙaya ko daga ƙofar gadon ƙaya zuwa zuwa ƙarshen ramu ɗin tal'udu ka je ka dawo ka je ka dawo to wala wani ba zai iya ba wani arabi zai zube a wajen gindin yan dabinon nan zai zube a gurin a rinka motsa jiki a rinka motsa jiki to dole ne to shi ne suka ce urwa ya ce aisha to kenan ba sai an yi wata ce dole sai an yi dan da yanda kake tsammanin ne to da da ga yadda aya za ta kasance to shine sai ke cewa faqalat kalla wallahi law kana afwan law kanat kama taqulu kanat wala junaha alaihi أن يطوف بهما إنما أنزل هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنا أي أصل آية تاسو كان أكن واتو متانا مدينة سنين نية أدا تنكينا an gane kafin su musulunta shi yasa ya zo a riwaya qabla an yuslimu yuhilluna limana mana din wato gunki ne da suke zuwa suke yanka dabba a wurin to sai su kira sunansa sai su ɗauki niyya da sunan shi a wannan gunki ɗin kuma idan za a yanka dabba sai a je gindansa a yanka to ita wa manata salisatul ukhra haka ne wa kanat manadin hazwa qudait ita manadin tana fuskantar wato muqabil in an ce hazwa ana nufin muqabil opposite an gane ko opposite na qudait ne wani wuri ne a hanyar makka zuwa madina وكانوا يتحرجون أن يطوفوا ko an yattawafu baina safa ko an yatufu baina safa wal marwa a wancan lokacin sai suke kyamar ko kuma suna jin tsoron samun laifi su suna yin dawafi na sa'ayi tsakanin safa da marwa falamma ja al-islamu sa'alu sallallahu alaihi wasallam an zalik sunnar iyayensu ne saboda akwai gumaka ne a da a wurin ina so ku gane kissar yadda abin yake akwai gumaka ne a kan wannan duwatsu din a da akwai dutse gunkinsu na isaf ko asaf wanda yake kan safa akwai na'ila wanda shi kuma akan akan akan marwa yake to kamar yin dawafin da da ake ko sa'ayin da ake su a jahiliya suna danganta wannan yin sa'ayin dan waɗannan gumakan ne to sai suke ganin cewa a to tunda musulunci ya zo ya za a ci gaba da wannan a zo ana yin abu dan gunki to shine Allah ya ce a'a ai safa da marwa ai alamomi ne na bauta wa ubangiji ba na bautar gunki ba ne so duk wanda ya zo aikin umra ko aikin hajji fala junaha alayhi an ya tawafa bihima babu laifi ya je ya yi dawafin ya je ya sa'ayin kada ya dauka in yayi zai dauki zunubin da waɗancan suke dauka saboda su sun yi ne dan gunki ko musulmi kun yi dan Allah ina fatan kuna gane dalilin cewa fala junaha alayhi da ana yi da sunan gumaka ne da to sai suka ga tunda sun fahimci abin nan ya zai ya zama ana yi dan gunki to shine Allah ya ce a ba laifi ku je ku yi to wannan ba laifi ku je ku yi sai wasu suka fahimta a kenan ba dole bane to ba haka bane ba ina fata ana fahimta yaro ne kace masa wajibi ya je makaranta amma kuma ashe ka tsoratar da shi in dai akwai wani ana abu kaza a wurin ada in ana abu kaza a wurin nan to lalle kan na ganka a wurin kaga zuwa makaranta dole ne to sai ya zo sai ya ce ma to ai kuma akwai kaza ai ana kaza a wurin sai ka ce a ba laifi ka je yanzu wannan ba laifi ka je da ka ce kana nufin in ya ga dama ba sai ya je ba ba haka ke nufi ba to wannan shine magana akan dawafi ko sa'ayi tsakanin safa da marwa falamma ja al-islam sa'alu sallallahu an dhalik fa anzalallahu inna safa wal marwata min sha'airillah sai ya kawo hadisin Anas dan Malik yace na tambaye an oke afwan daga asim ibn sulaiman yace na tambaye anas an malik akan safa da marwa sai ce kunna nara annahuma min min amril jahiliya ka gani sai ce ai mu da mun fahimci cewa harkar safa da marwa nan harkar jahiliya ne saboda yan jahiliya ne saboda gumaka suke yi a da su je can kan kan kan safa akwai gunki kan marwa ma akwai gunki to suna wannan zirga zirgan saboda gumaka ne to yanzu mu musulmi mu ma za mu zo mu ci gaba da yi bayan musulunci ya zo falamma kana al-islamu amsakna anhuma da musulunci ya zo sai muka daina yi suka bari to shine Allah ya ce a'a inna safa wal marwa min sha'irillah kaga da safa da marwa yana daga cikin alamomin bautar ubangiji duk wanda ya zo aikin hajji a wai ta mara ko umra to fala junah alai an yatawafa bihima babu laifi yayi dawafi ya sa'ayi kenan tsakanin safa da marwa to ana yin wannan sa'ayi ana zirga-zirga a je a dawo ibada ce kuma annabi yayi akwai inda ake zurubtu ake gudu a wurin shine bainal alamain al akhdarain wasu kwarran wuta guda biyu idan ka gangaro daga safa kana tafiya za ga wani green light haka to daga nan alama ne ana so mutum ya dan zura da dan gudu kaga dai amfanin motsa jikin kenan an ce annabi in ya zura da gudu har mayafin sa faduwa yake to kaga wanda yake ya bari yayi nauyi ko kafarsa ta kame baya iya motsi to kaga bai zai iya yi ba so muna fatan Allah ba mu dacewa gobe za mu tashi wa minan nasi mun yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana ya Allah ka samu cika da imani Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka ji kan iyayen mu Allah ka ji kan malaman mu Allah ka ji kan magabatan mu ya Allah ka sauƙaƙa mana rayuwa Allah ka rufa mana asiri Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka sa aljanna ce makomar mu ya ubangiji ka biya mana bukatun mu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiyar su ya Allah ya Allah ya Allah ka yawaita mana rayuwar mu a cikin alheri Allah ka yawaita rayuwar mu a cikin alheri ya Allah ka raba mu da sharri da fadawa cikin sharri ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah duk wanda ziki na face mu da alheri Allah ka mana maganinsa ya ubangiji ka kare mu da sharrin da muka san shi da wanda bamu sani ba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi